الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul mursalat yau muna takwas ga watan rabiu thani shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma yayi daidai da sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2024 miladiya insha Allah za mu tashi aya ta 24 a cikin wannan sura suratul mursalat muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين طيب الله تبارك وتعالى يسي ألم نجعل الأرض كفاتا shin ba mu sanya ƙasa ta zamto mai tattara ku ba na ka ce kifatan shine wato abin da yake lullube mutane ƙasa a ciki mutane suke fakewa kuma ita take wato lullube mutane Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ahya'an wa amwatan idan suna raye su mutane ƙasa ce dai abar da suke yin sutura da ita su rufe kansu a yi ɗakuna na ƙasa ko a huda wato ainihin duwatsu wanda su ɗin ma asalinsu ƙasa ne ɗin wato a yi ainihin gurin kwana ko da kuma a zamanance ababen da ake yi na gini ko na siminti ko yashi duka dai wannan ƙasa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba mun sanya ƙasa ta zamto kifatan ta zamto wato mai rufewa ga su mutane haya'an wa amwatan suna raye ko suna mace idan suka wato idan suka mutu za a sa su cikin kaburbura a zuba ƙasa a rufe su idan suna raye da kansu za su nemi wato ƙasa don yi wa kansu gurin kwana da gurin rayuwa duk yadda mutum ya kai ga ci gaba idan zai yi gida sai kaga yana neman nau'i nau'i na ƙasa a nemi yashi a nemi ƙasar filista a nemi ƙasar ciko ƙasa dai zai ta nema ƙasa ƙasa ƙasa zai zamto kenan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta ta zamto matattara gurin lullube mutane a raye da kuma a mace ɗaya daga cikin salaf safiyanu tsauri ko waninsa ya kasance sai ya fita bayan gari sai ya ce sai ya karanta wannan aya alam naj'al al-ardha kifata ba mu sanya ƙasa ta zamto mai lullubewa ba sai ya ce hazihi kifatan lil amwat idan yazo ya kalli wato kaburbura sai ce wannan ta zamto matattara ga mata wato wato matattu sai kuma ya kalli gari sai ya ce ta zamto kuma matattara kuma mai lillibewa ga ainihin waɗanda suke raye waja'alna fiha rawasiya Allah tabaaraka wa ta'ala yace mun sanya duwatsu kuma akan ita ƙasa din fiha bi ma'ana alaiha shamikhatun shamikhatin waɗanda suke manya-manyan duwatsu Allah tabaraka wata'ala ya sanya su su zanto su ne waɗanda suke a tattara ku ga ainihin ƙasa Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci ƙasa sai kuma ya halicci duwatsu akan ƙasa ɗin don su zamto wato sun rike ita ainihin ƙasa ɗin kaga wannan wato iko ne na ubangiji ya sanya ƙasa ta zamto wato duwatsu suka zamto wato turaku na ƙasa sama kuma ita da take sama ba a sa mata komai a matsayin tirkinta ba kaga iko ke na ubangiji sama dai za ka ga ita ce a ɗabi'ar ɗan adam a yanda aka saba shi ne ita ce za ta yi faɗuwa amma ita kuma babu abin da ya tare ta ƙasa kuma tana ƙasa amma ita kuma aka sa mata turaku aka sa mata duwatsu su zamto su ne waɗanda suke masu rike ta ahya'an wa amwatan wa ja'alna fiha rawasiya muka sanya duwatsu akan ita ƙasa din shamikhatin waɗanda suke dogaye manya-manyan duwatsu wa asqainakum ma'an furatan Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma ka shayar da ku ruwan dadi ma'an furatan shine ma'an azaban ruwa mai dadi wanda yake ba mai ba mai zartsi ba Allah tabaaraka wa ta'ala yace duka wannan mun yi muku mun shayar da ku ruwa wanda yake mai daɗi idan ma kuka tona kuka samu ruwa wanda yake ba mai daɗi ba sai ku sake neman ina mai daɗi ɗin yake inda Allah tabaraka wata'ala ya horar da ku akan shan ruwan zardi ne sai zanto wato ana samun ruwan zardi kenan kawai an wadatu ba a bukatar da daɗi ko kuma inda gaba ɗaya duk ruwan duniya ma ya zanto ruwan zardi ne to haka mutane za su rayu akan wannan amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya wa bayinsa ruwa mai daɗi shine ma'anar waj'alna wa asqaynakum ma'an furatan muka kuma shayar da ku ruwa wanda yake mai daɗi sai Allah ta'ala ya ce wailun yawma idhil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan yini na alkiyama ga masu ƙaryatawa masu ƙaryata ayoyin Allah masu ƙaryata tashin alkiyama na'am انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
طيب الله تبارك وتعالى يسي انطلقوا إلى ما كنت به تكذبون ku tafi zuwa ga abin da kuke karyatawa da shi ma'ana abin da kuke bautatawa ya zamto sanadiyarsa ne kuke karyata manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam kuke karyata manza wato tashin alkiyama to ku tafi zuwa ga wannan ababe ku ga cewar za su tsina na muku wani abu a yau in daliqu ila ma kuntum bihi tukadibun ku tafi zuwa ga abin da kuke karyatawa da shi abin da shi kuka dogara da shi na bautar gumaka kuke karyata tashin alkiyama ku je ku gani za su muku wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yake cewa idan aka tashi alkiyama za a tara mutane gaba daya na farko da na ƙarshe wanda suke bautawa Allah tabaraka wa ta'ala da masu bautar gumaka da masu bautar duk wani abun bauta duka za a tara mutane sai Allah ta'ala ya ce kowace al'umma ta tafi ga abin da take bautatawa waɗanda suke bautar wuta su tafi gurin wuta wanda suke bautar ɗan maraƙi su tafi su je su ga za su yi musu wani abu kowa ya kama gabansa ya ce sai a rage wato musulmai da kuma ainihin ahalar kitab da kiristoci sai allahu tabaraka wa ta'ala sai ya zo sai ya ce to ku me kuke jira kowa fa ya tafi ga abin da yake bautatawa sai su ce musulmi sai su ce mu ai muna bautata wa Allah ne saboda ka Allah muke jira ya zo sai Allah ta'ala ya ce ni ne ubangijinsu sai musulmai su ce na'udhu billahi mink muna neman tsari Allah ya kare mu daga kai su ga wa Allah lokacin kowa bai san wannan shine Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawowa a wata siffa daban musulmai suna ganin sa za su gane lalle fa wannan shine Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to kowa yayi sujjada to duk wanda yake sallah a nan duniya sai ya sujjada wanda kuma ya zanto baya yin sallah ba zai yin sujjada ba wanda ya zanto kuma yana yin sujjada wato yana yin sallah domin riya shi ma ba zai iya yi ba shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yawma yud'auna ila as-sujudi yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un a wata aya kuma yace khashi'atan absarihim tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yawma yukshafu an saqin yinin da za a yaya kauri yinin da za a yi tashin hankalin da ba a taba yi ba sai a kira mutane cewa kowa ya yi sujjada fala yastati'una su waɗannan waɗanda ba su yi sallah a duniya ba ko kuma sun yi sallah amma dan riya kawai suke yi sai Allah ta'ala ce su kam fala yastati'un ba za su yi sujjada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a mai da kashin su gaba daya tun daga kiyaye su har duniyar su kashi guda daya dama samun wato juyawa da gaɓoɓin jikin ɗan adam suke shi sake samun dama ya yi ruku har ya sujjada inda babu juyawar gaɓai joint inda a ce ba sa motsi mutum ba zai iya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa daga zarar sun yi motsin za su yi sujjada sai su faɗi akan kiyaye sai su faɗi akan wannan saboda haka musulmai na kwarai kuma da suke yin sallah domin Allah tabaraka wa ta'ala sai su yi sujjada shine in daliku ila ma kuntum bihi tukadzibun tafi zuwa ga abin da kuke karyata tashin alkiyama da shi a gidan duniya in daliku ila dillin zi talasi shu'ab ku tafi zuwa ga ainihin wata inuwa ma'abociyar rassa guda uku wace inuwa ce ma'abociyar rassa guda uku malaman tafsiri suke cewa e ana nufin wato hayakin wutar jahannama shine idan ya tashi sai ya rabu kashi uku idan ya rabu kashi uku to inuwar wannan hayakin sai a ce ku tafi cikin wannan wasu suke cewa a ba ma inuwar hayakin ba shi hayakin ne saboda yana da duhu sai aka siffata shi da cewa shine inuwa ana nufin ku shiga cikin hayakin wutar jahannama wanda zai kasu gida uku gobe da kiyama in ɗaliƙo ila zillin zai salati shu'a ku tafi zuwa ga ainihin inuwa wacce take ma'abociyar rassa guda uku la dalilin wannan inuwa ɗin batta inuwantarwa babu sanyi irin na inuwa a cikinta wala yuguni min allahab ba kuma za ta iya wadatarwa daga ainihin allahab wato daga ainihin harshen wuta wannan wayar ana ta kiranta wato irin harshen wuta wuta ta yi falau irin flame ɗin nan shi ne lahab ɗin to sai allah ta'ala ya ce ku tafi zuwa ga inuwa wacce take ma'abociyar rassa guda uku batta wadatarwa minan lahari ta kare wanda yake cikin wannan inuwar daga ainihin harshen wuta suna wannan inuwar ma'abociyar rassa guda uku tare da haka wato ainihin wato harshen wuta yana laso su yana kona su Allah tabaraka wa ta'ala ce innaha lalle ita wutar jahannama din da take fitar da wannan harshen wato harshen wuta din tarmi bi sharari tana yin jifa tana jifan yan wuta bi shararin da ainihin wato irin idan aka hura wuta idan aka zuba yayi ko wani abu a wani makamashi a wuta to zaka ga waɗansu abubuwa suna tashi kamar a samu ciyawa a ƙona sai kaga wani abu yana tashi haka na yayi in can sai kaga can aka hura wuta amma kuma wani abu ya taso na wata toka-toka ya zuba a can gefe to shi irin wannan shine shararin din da Allah tabaraka wa ta'ala ce innaha tarmi bi shararin shararin din kalma ne wato jam'i ne kalmar shararatu shararatun shine kwaya ɗayansa shararin kuma shine wato ainihin jam'insa tarmi bi shararin kalqasr tana yin jifa ita wannan wutar jahannama din da irin wannan ababe da suke tashi daga kan wuta kalƙasri kai ka ce kamar manya-manyan wato ainihin gine-gine ne wasu malamai suke cewa kalƙasar da kalmar ƙasar ne ne ƙasar wanda aka san shi da sunan mai manya-manyan gini mai tudu wato za ta zo ta jefi ɗan wuta da wani ɓangori wanda girmansa ya kai babban gini ko bene ta zo ta gabje shi ta zubar da shi kuma ba zai mutu ba tarmi bi shararin kalfasa an rawato asar daga abdullahi abbas yake cewa ƙasarin ɗin nan yake cewa mun kasance mukan samu itace mu masa gunduwa gunduwa gunduwa ya zamto kamar tsayin wato zira'i ɗaya ko fiye da zira'i ko kuma bai kai zira'i ba mana wata gunduwar tafi zira'i wata ta kai zira'i biyu wata zira'i ɗaya wata kuma ta kai zira'i ɗaya ba wata kuma ta fi zira'i ɗaya ɗin sai mu ajiye shi domin tanadin lokacin sanyi idan ya zo ya ce muna cewa wannan gunduwoyin itace shararin to kenan akan wannan asar daga abdullahi abbas shine innaha tarmi bi shararin kal qasar wato muna afwan muna ce masa qasarin yace muna ce wannan itacen kasar wato kenan akan wannan magana ko asar da aka rawaito daga Abdul Abbas innaha tarmi bi shararin kal qasar tana jifa da wannan wato wannan abin da yake tashi ko tarratsi ko menene da yake tashi daga kan wuta din kamar kasar ana nufin kamar gunduwar itace kenan kasar malaman tafsiri magabata sun yi maganganu guda biyu ko dai ya zamto kasar da ma'anar manya-manyan gininnika kamar yadda aka saba a larabcin yau da kullum ko kuma ya zamto kasar ana nufin gunduwar itace mana wutar jahannaman tana jifan su waɗannan 'yan wuta da aka ce da su in ɗaliku ila dillin zi salasi sha'a ku tafi zuwa ga inuwa wacce take ma'abociyar wato rassa guda uku suna cikin wannan inuwar hayakin wutar jahannama kuma jahannama tana jifansu da gunduwa-gunduwa daga cikinta ko kuma tana jifansu da ainihin gini wanda suke wato da wani abin jifa wanda girmansa ya kai kamar gini ina fata an gani inna hatarmi bishararin karkasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ka'annahu jimalatun sufur ka'annahu wannan wato ƙasar ɗin wannan gine-ginen ko kuma wannan gundoyin da wutar jahannama take jifa da su ka'annahu jimalatun sufurun kamar wato jimal ne kamar raƙuma ne wanda suke sufurun wanda suke baƙaƙe a sufur ko a safar a larabci ana nufin kalar ruwan ɗorawa kalar yalo to amma kuma su larabawa ɗin sukan kira baƙin ƙirin da cewa yalo na fatan gani sukan kira shi da cewa yalo kamar yadda ko a gurin hausawa idan za su yi mutum me ake cewa zamba ko na abu sai an samu mutum baƙi sai a rika ce da shi yalo to irin wannan laraba suna gaya mutum baƙin ƙirin ce wato asfar to da Allah ta'ala ya ce ka annahu jimalatun sufur kai ka ce raƙuma ne waɗanda suke yalo malamai suka ce ba yalo ake nufi baki ake nufi domin ba wanda ya taɓa ganin yalo ɗin raƙumi ko akwai wanda ya taɓa ganin raƙumi ruwan ɗora babu kamar yadda suka yi ƙwaƙwa banu isra'ilawa dangane da saniyar da wani kisan kai aka ce su yanka saniya su dake shi da wani ɓangare zai dawo ya ce ga wanda ya kashe shi suka ce wace irin saniya ce innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamutadin sai yace kada innahu yaqulu innaha baqaratun safara fa'ikul launuha yalwa ce ruwan dorawa ce saniya ba wanda taba ganin saniya ruwan dorawa to anan Allah ta'ala ya ce ka annahu jimalatun sufur wannan jifan da jahannama take yi kai ka ce dunkulin kai ka ce wato raƙuma ne baƙaƙi ɗauri manya-manya kamar an dunkule raƙumi a zo a jefa ɗan wutar shi daga wutar jihannama ɗin Allah ta'ala ka kare kalmar jimalatun wannan a larabci akwai abin da ake ce masa jam'ul jam jam'ul jam wato jam'i akan jam'i ana yin jam'i kamar a ce jamal raƙumi sai a ce jimal raƙumma to jam'in wannan jimal ɗin shine jimalatu wato jam'in jam'i kamar ka ce rijalatun rajulun guda ɗaya rijalun mazaje da yawa ce rijalatun ana nufin jam'ul jam' akwai shi da yawa a larabci larabci yana da wannan saboda ya fi duk wani yaren duniya fasaha shi sa ke da mai jam'in jam'i amma sauran yarukan kuma daga mufradi daga tilo sai kuma jam'i kawai ba maganar wani jam'i jam'i to shi larabci na da jam'in jam'i ka annahu jimalatun sufur kamar raƙuma ne waɗanda suke baƙaƙe ma'ana raƙuma jam'in su akan jam'in su ina fata an gani wailin yawma idhil mukaththibin lalle wannan yare ya cika da fasaha da kuma balaga ta yanda yake da jam'i da cikin jam'i shi yasa larabci babu wani yare kamar yanda malaman lugha suke cewa babu wani yare da yake iya karban sakon da yake cikin larabci ya haɗiye shi ya kuma bayyana shi ɗari bisa ɗari babu ma'ana duk yaren da za a tarjama larabci zuwa gare shi na farko dai dama an sani idan an tashi tarjamar faifa ɗaya ko wani adadi ne wani nassi wani text in za ka fassara shi zuwa ga wani yare za ka ga ya fi larabcin yawa duk wanda yake yin tarjama ya san haka duk abinda za ka fassara na larabci za ka ga wannan yaren ya fi yawan adadin kalmomin da suke cikin larabci wancan text ɗin in ka tafa shi a kwamfuta kaga za ka ga tana ƙididdiga maka adadin kalmomin da adadin harfan to inda za ka sami kalma ɗari ta larabci ka maida ita ka tarjama ta zuwa ga turanci ko wani yare za ka ga abin da zai baka sai ya dushi ɗari biyu a wani yaren masu ya wuce maka ɗari biyu saboda babu yaren da yake ɗaukar saƙo daidai wa daida zuwa ga larabci wani malami yake ce mana idan ya ce kamar kai ne ka samo ƙaramar ƙwarya can kuma ka ciko ainihin babban masaki da ruwa sai ka ce kana so ka juye shi a cikin wannan ƴar ƙwaryar sai kaka ba za ta ɗauka ba bayan da za ka yi ta ɗauka in ka yi ƙoƙari shi ne ka cika a je a juye a sake dawa sake cikawa a je a juye ya ce shi ne za ka ga duk bayanan da kuke ta yi wa wanda suke da wato waɗanda suke ainihin ajim wanda suke ba larabawa ba saboda baka isa ka gaya masa saƙon daga larabci kai tsaye zuwa yarensa a kalma ɗaɗɗe ya rika kuma fahimta ba zai ba sai ana ta sharhi ana ta ƙarin bayani sai kaga a zauna zaman tafsiri a karanta ayoyi biyar ko ayoyi goma amma za ka samu abin da ake yi na yawan kalmomin da ake faɗa da hausa ko da yaren da ake tarjamar baka isa ka irga kalma nawa ka faɗa ba amma inda za ka zauna awa ɗayan da ake yin tafsiri za ka irga kalmomin da aka fassara yau amma kalmomin da aka faɗa a yaren da aka fassara wannan lokacin taniya ɗin wato ainihin second language ɗin za ka game ba iri ɗaya bane adadinsu ba iri ɗaya bane saboda ka larabci allahu tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi shi yasa saukar da littafinsa mafi girma wato alƙur'ani mai girma da ainihin yaren larabci saboda fasahar da take ciki babu wani yare da yake iya karɓan sako daidai wa daida adadin jimlolin cikin larabci adadin jimlolinsa ya zamto kuma an fahimta babu na fatan gani ka samu ƙananan a ce irin a mataki na ƙasa-ƙasa a samu kalmomi da ake amfani da su yau da kullum sai a ce akwai misali a ce waladun sai a ce min sai a ce yaro bintun sai a ce yarinya madarasa a ce makaranta to ko wannan fa a larabci yana bukatar bayani saboda a larabci akwai waladun akwai sabiyun akwai fata akwai kuma gilman akwai ɗiflu ko akwai ɗiflun to an ce yaro akwai jariri to ma ajiye jariri tun da shi akwai dama kalmar jariri a hausa to amma kalmar yaro a larabci ba kalmar ɗaya ce saboda kaɗan shekara na ake cewa yaro daga ina zuwa ina shine yaro daga ina zuwa ina shine fata daga ina zuwa ina shine asabi daga kuma ina zuwa ina ake sai masa shubli domin suna cewa yaro matashi shi ma shubli ana kamanta shi da wato ainihin ɗan rakumi to saboda haka larabci yana da wato fasaha ko shakwari da gaske ka annahu jimalatun sufur sai Allah ta'ala ya ce wailun yawma idin lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan yini wato a yinin alkiyama ga ainihin wanda suke karyata tashin alkiyama da suke cewa a idza mittina wa kunna turaban wa idaman sai suka ce zalika raja'un ba'id yanzu idan muka mutu muka riddige muka zamto kasusuwa za a dawo da mu a sake dawo mana da ranmu to in ma za a dawo da wato za a dawo da mu zalika raja'un ba'id wannan dawa fa tana da nisa bayan zama ne za a dade kwarai da gaske in ma hakan ne to in dai za da in dai za da ai za a zo in dai za a dawo din a lokaci zai yi za a Allah tabaaraka wa ta'ala ce wailun yawmin lil mukadzibin na هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين tayyib Allah tabaaraka wa ta'ala yace hadha yawmul fasl ha? hadha yawm hadha yawmul la yantiqun wannan yini ne da ba za su yi magana ba wato yini ne wanda 'yan wuta ba za su yi magana ba yinin alkiyama Allah tabaaraka wa ta'ala ya siffata shi da cewa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana gwargwadonsa tsawon shekaru dubu hamsin ne saboda haka wani lokaci kaza ne zai faru wani lokaci kaza wani lokaci ‘yan wuta za su yi magana wani lokaci ba za su yi magana ba kamar a wannan aya Allah ta'ala ya ce ha za yau mulayin dubu wannan yini ne da ba za su yi magana ba wani ya taɓa zuwa sam- ya samu abdullahi ɗan abbas yake cewa da shi ni fa waɗansu ayoyin qur'ani suna shiga mun duhu sai ka ji a wata ayar an ce ‘yan wuta ba za su yi magana ba a wasu ayoyin kuma a ce za su yi magana a wasu ayoyin a ce za a tambaye shi kuma za su amsa kaza kamar yanzu a nan Allah ta'ala ya ce haza yawmu la yantiqun la yantiqun wannan yini ne da ba za su yi magana ba amma wata ayar kuma ta gwada me za su yi magana ma'ana kenan akwai lokacin da ba za su yi magana ba kawai ba su da ta cewa su mujrimai ne su masu laifi ne kawai ba su da ta cewa akwai lokacin kuma da za a tambaye su Allah tabaraka wa ta'ala ce thumma lam takun fitna thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah tabaraka wa ta'ala ce sa'an nan ana tambayar su lam takun fitnatuhum fitna din shine tambayar da za a musu ita ce fitna ana tambayar su za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya ubangiji wallahi ba mu kasance masu yin shirka da kai ko ba wato a gidan duniya ba mu yi shirka ba fa kaga me sun yi magana ke wata ayar kuma ta ce al yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun za mu rufe bakunan su sai ya zamto hannayensu da kafafunsu sai su yi magana dangane da abin da suka aiwatar a gidan duniya kamar wannan aya ita ma ta ce haza yawmu la yantiqun wannan yinin ba za su yi magana ba amma wata ayar kamar wancan thumma lam takun fitnatuhum za su yi magana wallahi ma kunna wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya ubangiji wallahi mu fa ba shirka muka yi ba za su yi kokarin firunto kamar irin a duniya ana taruwa ana biyo wanda suka amsa kaza sai mu ma ku zo mu je abinda suka faɗa mu ma mu amsa haka za su haɗu ‘yan wuta sai su ce mu ma mu je mu amsa wanda suka yi shirka a gidan duniya mu ma mu zo mu ce ba mu yi shirka ba Ana- wato ana zuwa aka tambaye sai su ce wallahi ya Allah ba mu yi shirka ba sai su yi rantsuwa Allah ta'ala ya karyata su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yu'zanu lahum ba za a ba su dama ba mana ba za a ba su izini ba ba za a ba su dama ba ma fayyatadhiruna balle ma wato su ba da uzuri akwai lokacin da ba za a ba su dama su yi magana ba ballantana ma su ba da uzurinsu ballantana kuma a ce za a saurare su domin matakin mutum ya ba da uzuri a saurare shi ma kadai wato sassauci ne kamar kenan la'alla yana da hujja bari mu ji hujjarsa a to su mushrikai ba su da hujja kwata-kwata saboda haka ba za mu a saurare su ba domin babu hujjar da ta saka mai mutum ya shirka wala yi udanu lahum ba za a musu izini ba ba za a ba su dama ba fayataziruna ballantana ma su ba da uzuri a karɓi uzurin nasu sai Allah ta'ala ya ce wailun yawma idhil lil mukadzibin azaba ta tabbata ga masu ƙaryata tashin alkiyama hadha yawmul fasl
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
tayyib Allah tabaraka wa ta'ala yace hada yawmul fasl wannan fa shine yinin rarrabewa yinin rarrabewa baina ahlil jannati wan nar za a rarrabe tsakankanin yan aljanna da kuma yan wuta a wari Allah tabaraka wa ta'ala yace wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai warakan ana tashin alkiyama sai kaga duk masu laifi mushirkai mujirmai sai kaga sun zamto zarqa sun zamto koraye sun zamto blue jikinsu kawai ya canza kaga sun buga kenan ko da a duniya kaga naman jikin mutum ko kaga naman saniya ko wani abu ya yi blue kan an ya gama yau aga yanzu ko a duniya mutum ya canza ya zama blue kasan da matsala ba kalau yake ba ya yi blue kan Allah tabaraka wa ta'ala yace za mu tashi yan wuta zarqa za su zamto kamar wato kala din sama blue za su tashi sky blue sai a ce da su kuware kanku wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai yau kan ma kuware kanku kawai ga kunan kun yi yellow ai kun yi kun yi blue kun zamto wani kala daban shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan wato shine ainihin yawmul fasl shine ainihin yinin rarrabewa za a rabe yan aljanna da kuma yan wuta idan aka tashi alkiyama dama kafin ma a yi hisabi zaka ga wasu mutane da wasu siffofi wasu zaka gansu da siffofin da kana gani zaka gane lalle wannan in an zo an auna ma ba zai sha ba saboda ya zo filin alkiyama da wadin yini wani kuma kana ganinsa wannan kawai jira yake a zo kawai a auna ga sha Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya masa ni'ima tun kafin ma a auna kana ganinsa mutanen kwarai muminai masu yin sallah domin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ana tashin alkiyama kafin ma a auna suna tafiya hasken su yana haskaka musu baina aidihim gabansu wabi aimanihim da kuma bangaren dama to duk wanda ka ganshi yana tafiya haske haska gabansu da bangaren su na dama ka san wannan na kwarai ne Allah ta'ala ya masa ni'ima ya masa rahama daga an zo an yi hisabi Allah ta'ala zai masa wato rahama ya kai shi gidan aljanna wani kuma kana ganin sa za ka ganshi yayi bakin irin wani ana tashin alkiyama za ka ganshi yayi yana ta yana ta sheki yana haske mutanen kwarai haka Allah ta'ala ya ce yauma taswaddu wujuhun yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma alladhina fa amma alladhina byadat wujuhum fa fi rahmatillah wa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yauma tabyaddu wujuhun ayinin alkiyama zaka ga wasu fuskoki sun yi fari tas wata suwadda wujuhu wasu fuskokin kuma sun yi bakin irin waɗanda suke wato fuskokin sun yi bakin irin za a ce da su kufa kun kafar cewa Allah ne bayan imaninku kuna wato alamar zarra kuna cikin mahaifanku an turo mala'ika kun ce za ku bautata wa Allah kun yi imani a kafartun ba da imani kun kafirce ne bayan da kun furta kafin ku zo duniya kun furta imani amma kuna zuwa duniya ba ku kafirce sai ce ku dandana azaba sakamakon kafircin ku amma su waɗanda suke fuskokin su sun yi fari taskuwa suna cikin rahamar Allah tabaraka wata'ala Allah ta'ala ka samu a ciki saboda daga zarar an tashi alkiyama zaka ga mutane sun kasu kashe biyu akwai waɗanda kana ganin su mutanen gwari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tayar da mutane na farko da na ƙarshe annabawa da suka zo al'ummomi da suka zo a baya annabuwa ne da mutanensa annabuwa ne da mutanensa annabuwa ne duka fa za a tashi mutane farfajiyar lahira a tara mutane idan aka tara mutane annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zan tsami yana yaunawa sai sabai suke cewa rasulullah ya za yanzu haka zaka iya gane mutanenka yace yanzu kuna ga idan aka tara dawakai baƙaƙe irin kai kuma ka zo da naka wanda yake fuskar safara kafafunsa guda hudu duka da na gaba da na baya duka akwai fari zaka gane naka ko ba zaka gane ba sabai suka ce wannan abu ne mai sauki kowa zai gane nasa sai ce kamar haka zan gane al'ummata za su zo ranar alkiyama gurran muhajjiri na min athari sujud za su zo suna kyallin wato guraben alwala suna haske da wannan zan tattara wannan al'umma guri guda inda annabi sallallahu alaihi wasallam domin aka tashi alkiyama kowa da kowa ne da adawa da samudawa da mutanen annabi nuh annabi lut annabi musa annabi isa kowa da kowa za a tashe shi gaba ɗaya farfajin lahira za ga mutumin da baka taɓa ganin irinsa ba to amma lokacin kowa sha'anin gabansa ya sha masa kai kowa damuwarsa hankalinsa kowa hankalinsa a tashe shi yasa kamar yanda wato makaranta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi cewa an nuna mun farfajiyar lahira naga wannan annabin da mutane kaza wani mutane kaza wani mutane ba su kai goma ba yace wani annabi kuma da mutum daya jal shi kadai imani da shi duk inda shiga kuma yana bin sa tunda shi ya imani da shi ana ta kai kawo ana ta cikucikun yanayin tashin alkiyama ko hankalinsa ya tashi yana tare da wannan annabin Allah ne tunda shi ya imani da shi din da za a shiga da shi za a shiga na mata an gani malam ba gida ya tambaya ko wannan annabi ne cewa san wannan annabi bane manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da tace cewa wani annabi amma wani ne wannan wani wallahi ba so da kan an tashi lahira farfajiya ce wata iri ya sha ban ta sha banban da gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yace wailun yawma idhil lil mukaththibin na'am sai Allah ta'ala ce fa in kana lakum kaidun fakidun sai a ce da su su wannan yan wuta ranar da za a rarrabe sai a ce da su fa in kana lakum kaidun idan kun kasance idan ya kasance a gare ku kuna da wani kaidi wani makirci ko wata dabara fakidun to ku yi ku kulla wannan makircin ko wannan dabara na fata gani ainihin akan ce almakaru da alkaidu ana nufin kulla wata dabara ko kulla wani makirci shi sa ma bahaushe shi makirci wa makirci abinda aka sani da makirci ko shine mai mummunan abu ne ba a makirci akan kyakkyawan abu dai na kan ce ya kulla mun makirci ana nufin ya kulla wanka mummunan sha'ani ke ko ce ya ai makiri ne subhanallah ana nufin yana mummunan tanadi ke ko suna yin makaru a ce ya shirya wani makaru amma na aka ce alkai aka ce kaid a larabci ba a wato juya shi ba a fasara kalmar kwata-kwata da ainihin alkaidi amma makar yana tana iya zamtowa alkaidi idan an canza ta ta fuska ma'ana a larabci akwai kalmar da suke mutazad wanda suke masu kalma wato kalma ɗaya ce masu fuska suna nufin wannan kuma suna nufin kishiyar wannan to shi kai da Allah ta'ala ya siffata mata da cewa kaidu kunna azim kaidin ku yana da girman sha'ani to wannan kaidin ba lokacin da yake zamtowa alkhairi to haka su ma ƴan wuta fa in kana lakum kaidun fakidun kaidin mushrikai baya zamtowa alkhairi amma makar Allah tabaraka wata'ala yace yamkuruna wa yamkuruna yamkuru wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaga su bangaren su nasu menene makaru ne amma Allah ta'ala ce shine khairul makirin mafi alkhairun masu yin makaru to idan ka juya shi wato zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ba ana nufin mummunan abu ba wato ana nufin me iyawa ina fata an gane ana nufin menene anashin iyawa suna su iya wato kullace-kullacen wato munafunci ne ko kullace-kullacen haɗawa wani bawa tashin hankali ne shi ake ce mai sun iya makirci Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya iya warware duk wata fitinar mai fitina na fatan gani shine Allah ta'ala ce wa yamkurullah Allah ta'ala yana warwarewa wallahu khairul makirin fa in kana lakum kaydun fakidun idan kuna da wata dabara ku yi idan ka tashar kiyama dama za a tattara na farko da na ƙarshe aljanu su kewaye mutane mala'iku kuma su kuma su kewaye aljanu sahu bakwai a kewaye ba sahu wani a gaban wani a'a rawun ake farfajin lahira duka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda yake da ganin cewar akwai inda zai je ya kuya to ya je duk wanda yake ganin akwai wata dabara da zai yi to ya je duk wanda yake ganin yana da wata alfarma a duniya su ne ƴaƴan manya suna da immunity duk abin da zai yi ba wanda zai ce masa uhun to yayi sai Allah ta'ala ya rabu da bayi kowa ya shiga tashin hankali hankalin kowa ya tashi sai mutane a fara to yanzu mu je mu samu annabi Adam shine Abul Bashar shine baban mu dama mu baban mu annabi Adam dama mutane ne an shi sa ake ce mana dan Adam kowa ya ji tashin hankali cikin muje musamman baban ya adam ga yanayin da ake ciki ubangiji ya yi fushi ka roƙa mana allah ta'ala a mana hisabi kowa ya san ina dare masa ina zai kama gabansa na ba da ce a'a ni ma fa abin ya fi ƙarfi na ni ma akwai abin da nake tunanin ban sanya za mu wanye ba allah ta'ala ya ce ya adam sun an tawa zaukar janna ya kuma ce da mu wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin amma shaydan yazo ya sa naci ni ma ban san wannan case din ya za'a yi ba ana nan ana nan a jefin annabi wani har a zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala ce fa in kana lakum kaydun fakidun wailun yawma idhil lil mukadzibin azaba ta tabbata a wannan yini ga annabi masu karyatawa
إن للمتقين في جنة إن للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين طيب الله تبارك وتعالى يتي إن للمتقين إن المتقين في ظلال lalle su fa masu takawa masu tsoron Allah ta'ala fi zilalin suna cikin inuwa wato zilalin jam'i ne na kalmar zil zil shine inuwa suna cikin inuwoyi suna cikin inuwoyi na anashin bishiyoyin cikin aljanna idan aka tashi alkiyama ana cikin jin wannan zafin ranar wannan bala'in da rana ta kusa kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai mutane bakwai Allah ta'ala zai sa su cikin inuwar kafin ma ihsani zai sa su cikin inuwar al'arshin sa yinin da babu wata inuwa sai inuwar sa yawma la dhil la dhillu illa dhilluhu yinin da babu wata inuwa sai wannan inuwar al'arshi din gashi al'arshi ya fi komai da ka sani girma a faɗin duniyan nan ya fi sammai bakwai ya fi kasai bakwai ya fi kursiyu ma girma Allah ta'ala wato zai zo da al'arshinsa subhanahu wata'ala zai sanya waɗansu bayinsa kalolin bayi kala bakwai ƙarƙashin wannan inuwa daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai shabun na sha'afi ibadatillah matashi saurayi da ya rayu ya tashi wajen bautar Allah tabaraka wata'ala da kuma mutumin da yake rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ko bil masjid mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci ko da yaushe lokacin sallah yayi yaya ban sani ba akwai kaza masallaci ko ba kaza shi ma Allah ta'ala zai kira shi sashi a cikin wannan imani da kuma mutumin da ya tuna Allah shi kadai har idan sai zubda hawaye da kuma mutumin da ya ba da sadaka ba wanda ya san yayi hannun damansa ma bata sani ba ko kuma matarsa ma bata sani ba kamar yadda malamai suka ce don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutumin da ya ciyar da wata ciyarwa ya bayar da wata sadaka da hannun dama hagu ma bata san me ya ciyar ba wasu malamai suke cewa saboda ya bayar a boye ya dan karkace ya mika ta gefe hannun hagu ma bai gani ba suka ce wannan ake nufi wasu suka ce a abin da ake nufi sadaka yayi matarsa ma bata sani ba wani ya masa sallama ya koka masa ya bashi kuma suna cikin taki da matarsa da ya dawo bai ce mata wallahi wani bane kasan ana ake zubar da lalawa da su to wallahi wani ne ya zo kwanaki ba mu na masa kaza ya sake zuwa na masa kaza yanzu ma ka ai kai kana da yawan kyauta da shi sa saka abin nan ɗanka ya ce ya za a yi kuma yana gwada kansa da kansa ya ce ya za a yi abin ne ya yawa dole sai muna taimaka musu kai ma ai ba karfinka ne ya baka ba sai da kuma yana kansa kansa ba to bayan ya gama karkaɗe ladan ku ka bayar ba ta ma sani ba a'a a masallaci ne ka sa cewa za ka yi ka za ka je ka yi ba tare da labartawa iyalinka komai ma kaza ba galibi ma sun ana ba su shawari wajen aikin alkhairi sai su kau da kai daga kan tsari na ba da labarin wani makashin bibi abu abin da ya yi ya ba ni mamaki kwarai da gaske wanda fili ne a jikin gidansa ni yana ta kira na ce wane ne da ni ban san dama yana nan ba ta ni ma kun ban da nan ba shi muka haɗu sai ke ce min ai ya karɓi nan ba ta ne yana so ne wata magana na shi to ya ce akwai wani fili ne na ce ya kamata maɗu da kai in baka filin nan ka ga me ya kamata a yi na ba da shi fi sibilin lai so da yanzu ka bugo takarda ka kawo na sa hannu ka sa hannu da kai wa matata ta sa hannu da makoci na ya sa hannu filin nan na danka maka shi a yi abin da ya kamata a yi na addinin fi sibilin lai ya ce amma ban gaya wa matata ba saboda na Allah in na ba da shawari ta ban wani shawari da to da ka bata ma sani ba babbar da matansa biyu ce da babbar da karamar ba wacce ta sani saboda haka yanzu ne nake so in kai wata kadar kuma sai na gaya musu na bugo takarda na bashi ya ce bari in shiga musu bayani ya shiga da takarda ya musu bayani to filin nan fa na ba da shi ko na mutu ba na ku bane ga takardar nan kuma za ku sa hannu a matsayin sai duna ba da shi bismillah to kaga sai da ya yanke shawarin kuma ya kafa hujja ne saboda tun da kaddara ce sananniya da in ya mutu za su iya cewa dukiyar gado ne sai yi wannan kaga wannan kyakkyawan tunani kenan galibi su za su yi lissafin ga 'ya'ya ga sauransu da sauransu in aka mutu kuma ya za da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal muttaqina fi dhilalin lalle su masu tsoron Allah suna cikin inuwa wa uyun da kuma idanun ruwa da za su rika sha wa fawakiha mimma yashtahun da kuma fawakih wato ƴaƴan itatuwa mimma yashtahun daga abin da suke sha'awa ƴaƴan itatuwa amma irin abin da suke sha'awa ba ƴaƴan itatuwa abin da baka sha'awa kasan ko a duniya abin da yake burge ka shine na jin daɗi abin da baya burge ka ba jin daɗi bane na mata gani idan yawa yi gari yana da kuɗi sai ce bari in je in sayi tuffa in sayi inibi in sayi ayaba in sayi kankana in sayi kaza amma sai ya yi shekara wani sai shekara biyar ma bai taɓa faɗo masa a zuciyarsa ina zan samu ɗinya ba ba ma ya san kwata-kwata ita ma mai cece ‘ya'yan itaciya ce amma dai ba damuwarsa ba ne ina zan samu wato addu'a ko na bai daga hankalinsa ba wataƙila ya gani kai ɗan man guda har yanzu ana samun wannan abun a shi ɗan man ɗaya saboda nesa nesa wannan baya cikin mimma ya shi baya cikin abin da suke abin to saboda haka idan aka ce wa fawakiha za a ba su wato ƴaƴan itaciya aka yi shiru la'alla ya zama da wanda kake so da wanda baka so amma sai Allah ta'ala ce mimma ya shi abin da kuke so din abin da kake sha'awa su za a kawo maka Allah ta'ala ka samu gidan aljanna mun zo kamar ƙarshen sura ne ba kuma ga lokaci amma dai bari mu karasa tunda kamar aya kaɗan ne sai Allah ta'ala ya ce inna kazalika kulu washrabu hani'an ku kulu wa fawakiha mimma yashtahun sai Allah ta'ala ya ce kulu washrabu hani'an ku ci kuma ku sha hani'an cikin jin daɗi bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka kasance ne kuna aikatawa a gidan duniya wannan ci da sha ɗin gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya ruwan sha ɗin yana bin mutum inda yake so duk inda kake so idan ruwan ya je wannan zai je ka sha hakanan 'ya'yan itacen inda kake so hakanan dabinan ciki idan ka tashi su yi sama in ka sunkuya su yau ƙasa in ka kwanta su yau daidai tsinkarka ko da yaushe abin yana binka daidai bukatarka wannan shine ainihin cikakken jin daɗi ba ka tashi ka je ka sa guga kana tayo rabin rijiya ta tsinke ta fada ana kai je ka aro min kura wannan duka a duniya ne amma gidan lahira idan ruwa ne mai kyau kuma yana binka daidai inda kake bukata kulu washarbu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna lalle mu kadhalika kamar haka ne najzil muhsinin muke sakawa masu kyautata aiki a nan duniya menene muhsinin jami'i ne na ismu fa'il na ainihin al-ihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da mala'ika jibril ya tambaye shi mal ihsan sai yace me an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ihsan to wannan masu ihsani masu bautata Allah ta'ala ko su kadai ko a cikin jama'a su dai tunanin su Allah ta'ala yana ganin su to su waɗannan Allah ta'ala yace inna kadhalika najzil muhsinin kamar haka muke sakan yawa masu ihsani wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan yini ga masu karyata tashin alkiyama Allah ta'ala yace kulu wa tamatta'u
وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون طيب الله تبارك وتعالى يقول كلوا وتمتعوا قليلا كلوا كجي وتمتعوا كجي دائي قليلا دان كدان انكم مجرمون lalle ku din fa mujrimai ne ku din mujrimai ne kun yi jarima mujrim ismu fa'il na kalmar wato da kalmar jarima jarima shine ainihin laifi din mujrim ne yin laifi din mujrimina masu yin laifi Allah ta'ala ya ce kulu ku ci a gidan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kafiri yana ci da tumbi bakwai ne mumini kuma tumbi da idan mutum bashi da imani zaka cin abincinsa ya wuce tunaninka ya ci wannan a jima kaɗan ya ci wannan zaka yawanci arna musamman matan su ga cin abinci kullum zimar abinci kawai abinci abinci abinci cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce timbi bakwai Allah ke makala masa ya tace a ciki shi kuma mumini na ci da timbi daya in ya ce ce alhamdulillah ya ko ya ci dare misali alhamdulillah kulu wa tamatta'u ku ci din wa tamatta'u ku ji ku ji dadi kalilan dan kada ma'ana duk yanda kuka kai ga jin daɗi in dai a gidan duniya ne sunansa mai ɗan kaɗan don za a wayi gari kun mutu kun bar wannan rayuwar ya zamto mai ɗan kaɗan innakum mujrimun lalle ku fa mujrimai ne su kuma mujrimai sun za ce da su mai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kuwa da kanku ku kan kwandam ne wailun yawma idhil mukaththibin wa idha qila lahum irka'u la yarka'un Allah tabaaraka wa ta'ala ce a gidan duniya wa idha qila lahum idan aka ce da su irka'u ku yi ruku'u ma'ana ku yi sallah la yarka'una ba sa yin sallah din a gidan duniya in an ce su yi sallah ba sa yi wailun yawma idhil lil mukaththibin sai Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wanne zance ne da wanne hadisi ma'ana da wanne zance ne za su yi imani ba'dahu bayan shi alqur'ani idan ba su yi imani da alqur'ani ba yu'minun to da me za su yi imani inda mutane ba su yi imani da alqur'ani ba to da me za su yi imani lalle ba za su yi imani ba duk wanda bai yi imani da alqur'ani ba zai yi imani da wannan muka zo karshen wannan sura abinda muka yi daidai a cikin Allah ta'ala ka sa dukkanin mu yi tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu na na ko za mu kira sallah ai sallah ko akwai wani mai zai ne lokaci inda ba wani wata necessary question kawai za mu abin nan na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا الله ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka samu cika da imani ya ubangiji ka tabbatar da mu a bisa addinin ka ka tabbatar da mu akan sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka karbi rayuwar mu muna cikakkun musulmai ya Allah ka tashe mu cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun suna alkhairi Allah ta'ala ka biya mana marasa